بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 25 ga watan rabi'in al-akhir shekara ta 1440 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2019 miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata muna cikin wannan littafi mai albarka al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan ta babban malami Dr. Abdulazim Badawi muna kuma cikin kitabu sala inda wato muka biya hadisi na 226 babu tashahhud fi salati ke babin da yake magana akan tahiyya a cikin sallah muka kuma ba da sample ko misali da tahiyya guda uku kacal ruwaya Abdullahi dan Mas'ud wanda ita muka biya ruwaya Umar bin Khattab wanda Imam Malik ya kawo a cikin muwatta sannan ruwaya abdullahi da abbas wanda ita ba biya ta ba kai tsaye wayannan su ne wato a misalan da muka bayar muka ce za a iya kwatantawa illa iyaka assalamu alaika ayyuhan nabiyyu akwai ruwayar na aisha da ta zo ita ta ta ruwaya kamar da fa a asli sumatin talatin nabi cewa za ka iya cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh cewa sai zamanin annabi na gaban mu haka tabbai sace abin annabi na gaban mu muna cewa assalamu alayka aminci ya tabbata a gare ka tunda gashi ga su amma lokacin da baya nan sai a ce assalamu ala nabi aminci ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta fi karfi duk da cewa in mutum ya zo a sallah sai ya ce assalamu alayka ayyuha nabi sallata ta yi sai dai abin da aka fi so shine ya ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ya kawo damirul za'id damirun ra'is lamirin wanda baya nan tare da kai wannan ya fi gaskiya to wannan shine abin da wato malami suke faɗa a kai to babi na goma a cikin kitabun sala babi a hadisi na ɗari biyu da ashirin da bakwai babu salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam babin da yake magana ga wato dangane da salati ga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba da tashahudi bayan tahiyya wace duk kowace amma mazhaban malikiya za ku ga littattafan mu na gida ana gaya mana cewa mutum zai talata annabi yana yi ne a tahiyya ta karshe idan zai sallama amma imamu shafi a cikin al'umma abin da ya kawo cewa ya kowace tahiyya idan kai za ka yi wa annabi alaihi salatu wassalam salati yace dalili kuwa duk tahiyyar da annabi yana yi wa kansa salati kuma haka aka samu sahabbai su ne ko shakka babu malamin suka ce dalilin dalilin sa yafi karfi na Imam Shafi Muhammad bin Idris Shafi ko raka'a biyu zaka yi kai sallama zaka yi wa Annabi salati ai yafi saboda haka ko ina yi wa Annabi salati sai dai idan ka tarar kana yin tahiyya liman mai sallama nan kuma ya dauke ma amma wannan shine abin da ya fi daidai to shine zamu biya an ka'ab ibn ujra an kazo da ka'ab ibn ujra al-ansari da ba yana cikin wanda suka rawaito ka'ab ibn ujra abu humayd bin sa'idi um abdullahi da um mai ake ga abu mas'ud al-ansari sannan kuma akwai abdullahi bin mas'ud da ire-iren su kamar yadda bala ibn qayyim ya kawo a littafin sa na jalawul afham fi salati wa salami ala khairil anam in kana so ka gongwaje ka ga ruwayat da bambancin wato hanyoyi da sabon da suka rawaito to wannan littafin zaka nema kusan wato littattafai ba littafin da ya dunkule duka salatin annabi alaihi salatu wassalam sama da shi mujallaji ɗaya ne to wannan shine kabi ibn ujra kenan as-sulami yana cikin waɗanda suke wa annabi alaihi salatu wassalam bai'a a karkashin bishiya da Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara da Abdullahi yace mu dubu ɗaya ɗari biyar ne wanda suke wa annabi mu baya a ƙarƙashin bishiya Allah ya ce biya ya tare kaga wani ya zo yanzu kawai sai saura mutum shida kowa ya yi da wanda mutum biyar ko shida ai shi ne tababbe ko shakka babu domin wannan aya ba a shafe ta ba mansuka ba ce tana nan laqad radiyallahu anil mu'minin su ne kuma su dubu ɗaya ɗari hudu da wani abu approximately dubu ɗaya ɗari biyar jami'in da abdullahi ya ce duk gaba ɗaya muna ƙarƙashin wannan bishiyar allah ya ce ya yarda da kawai shi kenan kai daga baya ka zo ka ce kowa ya yarda wannan mutum biyar ko uku ko kaza saboda haka ko shakka babu magana ce mara tushe to shine kaga ibnu ujra yana cikin wayannan mutanen bayan nan kuma duk yaƙoƙin da annabi ya yaje eh duk yaƙoƙin da aka yi annabi alaihi salatu wato a wannan lokacin yaje sannan kuma malamai suna cewa shine wanda ayin nan ta sauka a kansa fa man kana minkum maridan aw bihi adam ya ra'atihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk sannan kuma an ce ya rasu a shekara ta hamsin da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam yana ɗan shekara saba'in da wani abu wannan shine kabu ibn ujra a dunkule to shine yake cewa qala yace laqiyani kabu ibn ujra wa abdurrahman bin abi laila yace abdurrahman a qab dan ujra ya hadu da ni fa qala yace ala uhdi laka hadiyatan shin bara baka wata kyauta ba sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam wadda na ji ta daga annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi bana baka kyauta ba fa qultu bala sai na ce ba ni in ji Abdurrahman bin Abi Laila ya ce ba ni ba ba ka ba ni ba ba ni kenan shine nafi nafi isbatun haka suke faɗa ya ce ba ni fa adi hali yi min kyautar fa gani zai ce ta Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun wa annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi tambaya فقلنا يا رسول الله muka ce ya ma'aikin Allah kaifa salatu alaikum ahlal bait yaya ake muku salati ne ya ku dan babban gida sune ahlul bait yaya ake wa dan babban gida salati kaga fa larabawa ne gaba ɗayan su larabawa ne Abubakar balarabi ne Umar balarabi ne Usman balarabi ne Sayyidina Ali balarabi ne radiyallahu anhu dukkan su larabawa ne tan ta gariyar Qurayshawa amma sai da tambaya yaya za a yi wa annabi salati wanda wannan kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske mu lura da kyau domin shi addinin mu tauqifi ne abin da ake kira tauqifi wa yaqiba inda amrihi wa nahyihi ba a karambani a addini ba a yi shi sa ga duk lokacin da kai aiki in baka yi wasa ba in baka bi wannan tsarin ba to zaka zaka yi haba an mansura Allah wanda ku yake zuwa hadu da Allah talim alim yo rika kokari wa yasalal ulama'a ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم abinda mai ahalari ya faɗa ba da amfani yake da shi da ko hayaniya ba za a yi ba to matsalar duk waka muke mu da muke biya yara a makaranta waka ake su ma waka suka haddace ni sa ba amfani da abu amma duk abubuwan da mai ahalari ya faɗa idan da za a bi shi gaba gaba wallahi su za ka ga mutum ya ɗebi karatu mai yawa sannan kuma zai zamto ba zai bi jahilci addininsa ba duk abin da zaka yi za ga kana yin sa ne ala basirati domin shi ka'ida kawai gomula yake bayarwa duk inda ya zo wai da idza ta'ayyanat an-najasat wannan gomula ce gusila mahalluha fa in tabakat gusila sau ka wannan gomula ce ai gomula ce kawai ya baka ba sai ya ta fito ma da abubuwa ba idza ta'ayyanat an-najasat kaga gomula ya baka to irin wannan abubuwan su muke saka kuma da yake wani abubuwa ne gaba ɗaya a ranmu sai Allah ya kyale mu muna ta bituwa kuma a guri daya to shine ma ne yake gaya mana anan yake cewa to kaga Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu al'amru lil wujudi ku yi annabi salati sallu alaihi ku yi annabi salati umarni akai kowa yi wa annabi alaihi salatu wassalam salati wa sallimu tasliman ku yi masa sallama mutikar sallama amma ba wanda ya karambani sai suka ce mun sanya ake sallama domin ka koya ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum duk yana ya koyar da su ai ya ga musu ladan wanda ya gaba kaza ya gaba kaza ya gaba kaza sai suka ce amma yaya za ni ma salati kuma ba wanda ya karambani ya ce to bara in gwada in yi nawa babu to saboda haka kaga wannan gabar ai ba hayaniya kenan ba wata hayaniya domin idan na zo na fahimci cewa ba wanda ya kamata wa annabi salati sai annabin kansa ba laifi ne ba domin abubakar ba haka ya fahimta sai na umar ba haka ya fahimta ko ba haka bane sai da usman duk sahabbai kowa haka ya fahimci cewa bai da ikon yi annabi salati sai annabin ya koyar dan Allah zai abun hayaniya da yawa za ku ga musulmi ba na yi da yawa ko dai son zuciya ko kuma bangaranci ko wani abu da ya kama da wannan shi ne yake janyo duk wannan hayaniyar da kuke ji san zuciya da bangaranci kawai kullum ta hizbin bi waladayhim farihun kowa so yake gidansu ya kare gidansu ko kungiyarsa ko bangaren ɗarikarsa shi ne kawai matsalar fa da muke samu mu musulmi amma ban da wannan ba wata hayaniya to misali an an yarda da wani salatin da kai kai wa annabi alaihi salatu wasalam da wanda annabi yayi da wanda kai wanne yafi ba wani malami da zai ce wa na ka yafi ba mu shi to tunda na annabi ya fi kaban ne na annabi ma dai abun hayaniya a ciki ni na annabi ya fito na annabi zan yi idan ka dauko gezuna yanzu da shampoo da waye ka ce zaɓi da gezuna zan ɗauka ba wani kwana kana yi daidai ban san gezunan ba kana kawo hanci na fi son gezunan nan me yasa saboda ita ce gangariya ana cewa ta masu kuɗi ce amma Allah ya hore ma ka tara kuɗi ta ba zuwa yoci domin za ka yi ta sawa kana wanke zai tana kuma kyalli ba za mu ban muku ba kwarai kuwa aka rage wa wanda ce kuka kyale har su taros da kuke gani taro zo ya zo a ce wai kaza kaza kaza nace wallahi duk masu kuɗi wayo suke mana ka gwamnati ka tara kuɗi ka siya sai ga tara ta sawa amma idan karamin zaka siya ka zo ka sa sai ka kace goma wannan yana nan to dan me za a kaya na idan zabu original ko wannan zabu original salatin annabi ba ni ban yadda a duniya wai ka zo wa kai mun wayo a duniya amma a lahira zuwa gurin Allah ina tsayawa in kwalkwale abubuwa gaskiya iyayi na in ka fice ni ta wani bangaren Allah ya sani na iyayi na ma salatu annabi alaihi salatu wasalam kowa ya san na annabi ya shi to saboda haka sai suka ce kaifa salatu alaikum ahlul bait ya zabi muku salati ya ku ɗan babban gida sune ahlul bait fa inna Allah qad allamana kaifa nusallimu alaikum domin Allah ya koyar da mu ya zabi muku salati qala sai mai ruwayar abdurrahman bin abi laila yace qulu wuce sai annabi yace to qulu ku ce inda aka da ibn hujra ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kaga Abu Hurairah ma ya rawaito ta zace mai fil alamin innaka hamidum majid akwai ruwaya kuma ta inganta to saboda haka nan Allahumma salli ala Muhammad ya ubangiji kai salati ga Annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan Muhammad gaba ɗaya iyalansa idan muka ce ɗan babban gida kama sallaita ala ala Ibrahim kamar yadda kai salati ga Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ala ali Ibrahim da kuma iyalan Ibrahim suwaye yan gidan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ai annabi alaihi salatu wasalam yana cikin su shi za dan wannan tafiyin da aka yi ba wani iskali da kake da shi kuma waye waye babba ma a gidan annabi ne a salatin gaba ɗaya kansa ya dawo an ware shi daban a takhsisu ba da al'ama kai bayan wannan kuma sannan aka zo gidansu a gidan nasu mun sha ba da wannan misalin kamar a ce mai girma gwamna ba wato karamar hukumar jiha ko kuma jihar Kano za ta kawo ziyara masallacin Hudayfa bin Yaman za ta kawo ziyara ran da ake karatu sai a ce ma hadda mai girma gwamna ina tafsir ba da lafi kaga an tsara kamba ba ma abun cewa hadda ma mai girma gwamna domin aka ce jihar Kano ai hadda shi duk abin da aka kwakuso an hadda shi domin shi ne shugaba to sai a ce hadda mai girma gwamna to saboda haka gidan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam annabi muhammad dan gidan ne kuma shine ma shugaba a gidan to kuma aka ware shi aka yi masa salatin sa daban sannan aka kuma yi gidan su domin wanda suke har karanta larabci sosai sun san cewa idan aka tashi kwatance tajwidi wanda aka kwatanta idan aka ce wani kamar zaki yake wanda aka kwatanta da shi shine babba ko wanda wato wanda aka yi kwatancen ko kuma wanda aka ɗauko ɗin aka gwada da shi misali tsakanin zaki da wanda aka ce kamar zaki waye gaba zaki aka ce faɗa a larabci shi za su ce wannan hala ta shubuhun makalub wani abu ne da suke kawo a larabci amma mu ko ba a yi mana bayanin larabcin ba mun san cewa annabi alaihi salatu wasalam shine babba a gidan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam sannan kuma an ware shi an masa nasa salati saboda haka kowa albarkacin sa yake cike to wa ala ali ibrahim kama sallaita ala ibrahim kamar da kai salati ga ibrahim alaihi salatu wasalam wa ala ali ibrahim da kuma iyalan annabi ibrahim innaka hamidun majid lallai wato hamidun kai ne mai godiya majidun wanda ya kamata a yi godiya majidun abin kambamawa Allahumma barik ala Muhammad ya ubangiji kai albarka ga Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan annabi Muhammad kama barakta ala Ibrahim kamar da kai albarka ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama kuma ya albarka da iyalan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam innaka hamidun majid lallai kai ne hamidun mai godiya majidin kuma mai kambamawa idan ka jingina zuwa ga annabi kenan in ka jingina zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma shine alhamdu abun godiya majidun abun kambamawa nan ba aka ce iktibati ne aka yi da Qur'ani domin wajen labarin annabi Ibrahim ne kawai Allah ya kawo wannan kalmomin guda biyu hamidun majidun lokacin da mala'iku suka kawo annabi Ibrahim ziyara za a je a halakar da mutanen annabi Lut قالت يا ويلك أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيكا إن هذا لشيء عجيب إذ قالوا أتعجبين من رحمة من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد شاكة اكتباتي نم وجاء النبي إبراهيم أكتي حميد مجيد ينزم ما كما جي أكتار وكلا حميد مجيد to shi ne Allah mala yake gaya mana to wannan shi za a biya bayan ka yi salat tahiyya ka zauna wajen tahiyya abinda na manta a tahiyya bai kawo ba anan idan mutum ya zo a tahiyya iftiraki yake yi iftiraki zai ko tawarruk hadisin na na Aisha ya nuna annabi ya yi iftiraki iftiraki kuma shi ne wato mutum ya zauna akan wato kafarsa mutum ya zauna akan kafarsa ba ya kabe su ba haka ya zauna ya kwantar da kaba daya mazaunansa su zauna a kanta sannan ya kafe daya shine iftiraj tawarruk kuma ya zauna akan mazauninsa gaba daya shine tawarruk to annabi yana tawarruk ne a zaman karshe kawai amma iftiraj ya halatta kai a zaman farko da na biyu zaman farko da na biyu domin hadisin wato Abu Humayd bin Sa'idi da ya kawo bayani akan sallah ya nuna annabi yayi haka saboda haka ba haramun bane za ku ga idan mutum ya zo abinda aka fito da yin zama biyu ne na farko kai iftirai na kance kai tawarruk zama akan mazauni idan ba za ka damu mutane ba ko especially liman ko wanda yake sallah shi kadai idan kuwa za a damu to sai ka yi iftirai a zauna ka kwantar da kafa ka tagu ka zauna a kanta sannan ka kafe ta dama wannan shine zaman da annabi alaihi salatu wasalam yake yi amma ikyari tun zafin da ya wuce mun yi bayani akan sa cewa baya halatta mutum ya ikyari a zaman tahiyya shine kafe kafa haka wannan bai halatta ba sai dai idan koma sujjada za a yi idan an yi sujjada an dawo za a koma ya halatta kai shine kamar da muka biya alwaji ibnu abbas yake faɗa cewa wato jama'an lin rijal ko yace da yawa wasu suna wauta ban san cewa sunna bane idan mutum ya yi zaman kai ya yi sujjada ya dawo ya kafe kafarsa kafe su a haka amma ban da nan zaman ta iya bai halatta ba shi ne yake aro kalbi auka wasu zira'i saboda haka ba daidai ba ne alaikum assalam iftirash din sai kwantar da shi haka sai ta haka ta baya eh to abin da aka ce shine idan mutum ya zo ka san halitta halitta ce kowa da yanayin jikinsa idan mutum ya zo ba zai iya kafe daman ba wannan da zai kafe ta iftirai to aka ce kada kuma ya haka da ita domin ba su kalli gaba su yi haka sai kwantar da ita haka za go za ya haka suke sai ta kalli nan to shine abin da ya fi daidai amma ba shi haka ba ya kwantar da su kwanta haka to ai ba nan kuma sun kalli yamma ce idan ba zai iya haka su kwanto su kalli gabas ba to sai kuma ya haka dan za ga wasu ba sa iya haka kafewar to sai mutum ya juyar da ita ga shi ma sai mutum ya rika la'akari da yanayin yawa kada kada mutum ya zo sallah kuma ya cutar da wani na'am
kai magana a kan zama a safar Najeriya. Wani ƙarin bayani za su yi a kan idan da damar ka jirgi ne ya zuwa. Wani kwanta da ke kashi kashi.
gaskiya ne gaskiya ne shi ne ayin ba kuma tawa satin da ya wuce muka ce akwai fa masu zalunci a masallaci Allah mutum ya zo neman lada kuma zai ga gaya shi ne za ga bayanin da na yi alaji cewa a riƙe la'akari ko da yaushe ina faɗa ina cewa ka riƙe la'akari da layin da kake idan mutum yana da yalwar jiki kuma idan ya zo don akwai wanda in ya zo zama za ga tawarruk ɗin nan zai ya buɗe jikinsa ba ruwansa da ko zuwa ya ake masa shi da kawai zai kai ko ka zo a batse ka rasa yadda za ka yi wannan zalunci ne gaskiya idan mutum ya sai yana da larura to sai kama gurin da ba za a dame shi ba ta ga irin masu wannan mabiyanci sai mutum ya kama gefe gefe can daga shi sai bango ranar kaga ba zai damu kowa ba nan bangaren wata kila bangaren hagu yake jirkitawa to shi kenan da yawa akwai wanda na gani haka yake sai koma gefe masallacin ana cika ko da yaushe sai koma gefe idan larura ta sa ba a cika ba da yawa to wannan sai ya san dabarar da zai yi kuma in ya shigo tsakiyar sau amma gaskiya ba daidai ba irin wannan abubuwan da yawa wasu za ku ga mutum yana sallah tsaf ko ya fi kowa zuwa masallaci amma in yi wasa duk sai an kwashe ladarsa an ba Allah ya kiyaye na'am ai mun faɗa lati cewa idan baka tsaya daidai faɗin ka ba daidai faɗin ka idan faɗin ka 5 cm ne misali to haka gurin da zaka saka ba idan duk wanda aka yi wannan tsayuwar mutum bai buda ba bai kuma tsuke ba kamar yadda mata suke yi to za ga eh shine ai idan mutum bai tare kamarsa ba ya tsaya daidai faɗin sa duk fadin da duk girman da yake da shi aka zo zawa za ga kamar an kamar an jera ku Allah gani za kai kamar an jera ku an tsara ku da rula haka kowa zai zauna amma idan wani yayi son zuciya ya zo saboda kawai wani ya shiga ya matse ko kuma aka matse saboda wai an cika a masallaci sai a matse a zo sai ga wani ya haka tun daga ta da ikaba to wallahi sau bai kyau ba akwai cutuwa an bayyana da kyau ku na'am ai kuma wannan awo muka zo yi masallaci ai ba awo muka zo yi ba wannan gine wato guluwi da wasu suke mun faɗa sati uku baya to akwai masu aunawa aka ba ce dan akwai lokacin da wasu karanta Allah mutum zai auna da ce wannan duk ma anzalallahu bi hannun sultan yanzu dai da mutum ya zo ya tsaya ya san tsayawa ta wato wato ta hankali da ka tsaya wannan ya zo kai daga tsaya wannan kusa da kai za ka gane cewa baka damu kowa ba domin dan kuri ake so ya fara haduwa inda dama an yi wannan tsayuwar zai ga gefen kafarka kuma ita ba kanta kafa ya halitta ce wani za ka ba a tsire take ba nan din ya ku fadi saboda haka ba za ka yi in ka ce sai kun yi haka da shi to shine sai ya ganji ka ganji kamar gwani ka fahimta da kyau ko saboda haka in wannan gefen dan yatsa na dan kuri ya haɗu kawai shi kenan idan kuma duk kuna da tsire kafa Allah haka yi muku halitta kafa to sai ku jera ta ka gane yawa to wannan shi ne to wannan shi ne kun ga wannan hadisi kenan na Ka'ab ibn Ujra bayan an yi tahiyya to wajibi ne kuma maganar Imam Shafi'i ni na buga zuwa da ita cewa duk sallah in dai ba liman ne ya sallama ba za a yi wa Annabi salati in dai an tayi tahiyya ta fi inganci gaskiya malamai duk karajaha dangane da wannan hadisi na gaba hadisi na 228 ana biyu mai da nisa'ili an karbo daga Abu Umayd bin Sa'idi wannan shi saboda shahara sunansa haka ba da yawa wasu mutane sun kasa gano sunansa shi yasa shi kansa malam malam Zahabi da yazo sai da yake to sunansa ne wasu sun ce Munzir ibn Sa'id ibn al-Munzir wasu kuma suka ce masa Abdurrahman ibn Sa'id ibn al-Munzir saboda ya fi shahara da alkunyarsa Abu Umayd bin Sa'idi kuma babban malami ne harkar sallah ne ya rawaito mana abubuwa da yawa da yana cikin da suke ruwaya akan hadisin jirsatul istiraha to saboda haka wannan shine wasu kuma sun faɗi wani abun daban amma ya ji yakin uhudu da duk yakokin da aka yi wato bayan yakin uhudu yana cikin kuma fuqaha sahaba malaman fiqh na sahabban annabi alaihi salatu wassalam ya kuma rasu a ƙarshen shekara ta wato mulkin sayyidina muawiya ko kilafa ta muawiya wasu kuma suka ce farko farkon wato mulkin dan muawiya yazidu a lokacin ya rasu shekara ta 60 kenan bayan hijira an sa a daidai wannan lokacin ne aka yi wato wannan mulki nasa to shine yake cewa annahum qalu lallai su sun ce ya rasulullah sahabbai kenan taron su suka ce ya bakin Allah kai fa salli alai ya zani ma salati fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu sai annabi yace ku ce Allahumma salli ala Muhammadi Allah kai salati ga Muhammad wa azwajihi wa zuriyatihi me aka yi revelation anan very good saboda haka alu alu da wasu ke cewa ba matan annabi to da su walau kari alkafirun ga sunan domin yanzu sai annabi ya cire alu din kawai yace wa azwajihi wa zuriyati ashe su ne alu din su ne alu bai to wani zai zo yace lalle wai alu kisa'i fakat na cikin mayafi daga sayyidina ali sai alhasan sai husain sai fadima su kadai ne wato ahlul bait ai ko a al'adance yanzu a Hausa ma idan mutum yanzu na ka ce in yayi aure malam musaddiq yanzu ya halatta mu cewa ya iyali kuma zai amsa confidently ko ba haka bane domin matarsa iyali ce ba sai mai ba sai yana da yaya ba kawai dai amma wanda da abokin sa yanzu ya zo zai ba an ce ya iyali zai zo ta kai domin ya san tsokanar sa ake babu iyalin amma yana aure ko kwanan sa da aure ko ranar ne za a ce ya iyali kuma ya amsa yadda kowa zai amsa mai ƴaƴa goma da ishirin da hamsin to dan me yasa za a cire mata annabi alaihi salatu wasallam sun ce wai babu su an rubuce rubuce ba ake sun yi rubuce rubuce babu su a rubuce ta su ne waɗannan kai a su kadai to su kadai annabi ya haifa kenan alhasan wal husayn da duk da a gurin su ne ahlul bait shi sa ko yaushe in kace labbaika ya husayn zai wuce shi kuma hasan din fa ko yana ina shi mai zagon shi ma ya kace shi akai domin poison din sa aka in ka ce labai ga yawo zaini shi kuma hasan me ba Zainab ita kuma fa ita ma ta cikin alul baiti ita ma yar Khadija ce yayi in kun ce wayancan Ibrahim al-Azam agola ne ko kuma dan gidan baiwa ne to shi kuma ita kuma Zainab fa Ruqayya Ummu Kulthum Al-Qasim duk kuma fa su suna ina man yadi Allah wa huwa al-muhtadi Allah ya shirye da mu to shine wa azwajihi da matayensa wa zuriyatihi da yayansa aga ruwayar ma sai ta fara gabatar da matan zannan yayan kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai wato talati ga iyalan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam wa barik ala muhammad Allah kai albarka ga muhammad wa azwajihi da matansa wa zuriyatihi da yayansa kama baraka ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka ga iyalan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam innaka hamidun majid lallai wato ubangiji maraukakin sarki kai hamidun ne abun godiya majidun kuma abun kambamawa da girmamawa babu tasmi'a babu da yake magana akan fadin sani Allahu liman hamida ba sani Allahu liman hamidahu ba liman hamida wata hamid da cewa rabbana wa lakal hamdu wata amin da cewa amin ya halatta mutum ya zo a ce gairil magdubi alaihim wala dhalin ce a wannan ko an saba amma yana cikin kurakurai da ake ba a ja za ga wani limamin shi yake fara ja duk sai ya ja mutane haka amma malam Muhammad Muhammad Siddiq al-Manshawi da ya zo a littafin sa yace yace ai kuskure ne ba a ja mata wadda yace wannan madun arzul sukun ita ake ja kawai لما يأتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا لتمين إن أجاتا أما آدك أروتي haka kuma ce to shine yake fara ne yake to hadisi na 229 ana abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi alaihi salatu wa sallam yace idza qala al imamu idan liman yace sami Allahu liman hamida ba liman hamidahu ba idan yace liman Allah ya ji wanda ya gode masa idan liman ya faɗi wannan fa qulu sai ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamd Allahumma ya ubangiji rabbana ya ubangijin mu har yau wa lakal hamd godiya ta tabbata a gare ka kun ga ɗaya cikin ruwayoyin da muka biya kenan cewa za a faɗi wannan to anan kaga wannan ruwaya ta nuna idan liman liman ne zai ce sami Allahu liman hamida haka ta nuna mana a zahiri kai ba za ka ce sami Allahu liman hamida to me hujja sai ibnu taymiya da suke cewa kai ma za ka ce sami Allahu liman hamida yayin tagowa sannan ka dago ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamd dalilin su shine hadisin da zamu biya yanzu nan inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya liman da ai koyi da shi duk abin da yake yi saboda haka tunda ya ce sami Allahu liman hamida kai ma ka faɗa wannan shine hujjar kaga kuma ijtihadi suke duk wanda ka dauka yayi in kaga dama ka rika yin tsarin liman kaga dama ka fadi ka bi zahirin hadisi duk wanda ka dauka yayi saboda haka duk wanda kake yi anan ba ba, ba kai rashin daidai ba to sai yace fa innahu man wafaqa qawluhu qawlul malaika domin duk wanda maganar sa ta dace da fadar malaiku cewa wato amin domin duk kun kuka ta da sallah malaiku ke kewaye ku yayin da za a ce abin su ma faɗar ce domin su ma suna bin to duk wanda kalmar ta dace da wannan yayin da liman yake garin magdubi alaihim wala dhalli malaiku ma za su ce amin to duk wanda ta ta dace faɗin ta malaiku to shi kenan gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta mar abin da ya gabata na zarwarsa to kaga wannan ai yana da kyau to ji za malamai suka ce yayin da liman ya gama yana cewa ba a so ya dau lokaci yana cewa a da ya dau amin sai ku karasa da shi to shi za mu kace wasu limaman su suke jan mamu domin shi zai ga a sai ka ga an tau so ake kawai wala ba ko da kun fara faɗa to ku gama tare amin wani amma shi saboda haka a din madul badal sai ba a janta iyanan kawai harka biyu ya isa to shine abin da yake faɗa an hadisi na gaba عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين النبي يتي اذا دايونكو يتي امين وقالت الملائكه في السماء امين ما واتو ام سنن ملائكه ما اسما suna cewa amin sai yace fa wafaqat irahu wal ukhra sai daya daga cikin ku amin din sa ta dace da ta malaiku gofira lahu ma taqaddama min dhanbi shi sa ake so a yi ana sa ran kun yi collectively duk ya dace da na mala'ikun kenan maimakon ku yi daban-daban da ladan da mamu gaba da liman da mamu an yi a tare to ana sa ran mala'iku ma a lokacin suka faɗa to shi ne abin da malai yake kawo mana gujira lahu ma taqaddama min zambi za a gabarta masa abin da ya gabata na zunubansa babi na gaba babu itimamil ma'mumi bil imam babin da yake magana akan koyi shine al itimam da muka zallake oke na gano shi ana biyu da ira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wala dhalin faqulu annabi yace idan liman ya faɗi wannan ku kuma ku ce amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlul malaika domin duk wanda maganar ta dace da maganar mala'iku daidai lokacin da suke faɗa ya faɗa gobe da lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa min sazair ko sazairud dhunub su ake magana babu itimamil ma'mumi bil imam babin da yake magana akan koyin mamu da liman ana so mamu ya koyi da liman shine malam ibnu taymiya yace idan liman baya jizzatul isra kai ma karkai abin da yake kenan idan baya jizzatul isra sauran malamai kace a duk abin da yake na sunna ne za ka yi ka kara wa kanka lada za ka yi ba je liman ne ba liman baya kabulu shi kenan ba za ka yi ba baya dirzatul isra shi kenan ba za ka yi ba saboda kun ga ita ma matsala ce khilafiya a gurin sai ibnu taymiya an ba in kana dirzatul isra idan ka zo liman baya shi ba za ka yi ba me yasa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman da ai koyi dake wannan shine dalilin to bara mu biya ana Anas bin Malik radiyallahu anhu kan Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake sakada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an farasin wata rana Annabi alaihi salatu wasallam ya fado daga dabba kan doki fajuhija shiqquhu al-ayman sai gefen jikinsa inda ya fado din sai kurji gaba ɗaya sai rauni a gurin ka san dai wannan dokin ba da gangan ya kada annabi alaihi salatu wasallam a nan za ka gane cewa musulunci in kana karanta adabul mufarad komai ba wai iya dabba ba wai mutum ba har dabbobi sai da aka ba ta haƙƙi kisa a gurin Allah madaukakin sarki fa al'ajma'u jubaru wal bi'ru jubarun haka annabi ya faɗa ko za ku iya tuno hadisi idan dabba kai ma ta adi wallahi ba wani nabi da sai domin dabba ce kai ne laifin ka ne da ka ajiye garin ta cinye in kada ke ta sai Allah ya saka ba ina al'ajma'u jubaru doki ne ka matsa masa ya wurgar da kai ko baka matsa masa bai wurgar da kai haka kawai in kada ke shi sai Allah ya saka masa domin al'ajma'u jubarun a amma za ku ga gashi doki yanzu ya kada annabi alaihi salatu wasalam amma annabi bai ce a rufe shi da duka ba amma sarakunan yanzu doki zai kada mutum akwai dokin da aka ce ya taba karambani zai kada wani sarki sai da aka kashe shi akwai gwamna a cikin gwamnonin mu ko gwamnan Sokoto ne ko doki dan bolo ne doki ya taba wurgar da shi za ku ga wani waka ya masa aka aka kashe dokin taka je go sanadiyar wannan ya rauki ba aka yi wallahi ba kyau kun ga annabi ai akwai wani sarki da ya ba annabi ne ko akwai wani gwamna ai maganan ba ba ta lokaci cewa kwatantawa ai ka ka zagi takobi in ka gwada takobi da sanda amma annabi bai ce ku zo ku rube shi da duka ba bai haka ba to to saboda haka shi ma sai a jefe shi yanzu to kaga tun da jiban za aka yi duka bi kenan an jefe shi kuma an kashe shi jiba jiban za aka yi ba shi ya jefi kansa ba ko a mutane yanzu wanda aka jefa ya haukace ai kaga ba laifin sa bane dabba ce kuma wai jiban ta aka yi shi aka ce wal biru jibarun ita ma rijiya inda mutum zai je rijiya sai wani ya zo bai yi mata baki ba wani ya je fada ba za a kamo mai rijiya ce wa yake kai rijiya wani wallahi zai ka ba da jiya annabi ya ce jibaru kun san dalili idan aka fara kamo mutane masu yin rijiya to duk masu taimako sun daina sai ya daina ya ce to na rijiya wani ya fara kashe na zai sai a daina annabi ya ce dubaru ku da aka yi muku rijiyar ku haɗu ku yi baki ba ku rufe ta ba shi kenan ba me za ka ce babu kyau ba akwai farkon tarewa ta a garin kaya akwai makaranta kusa da gurin yara an sun fito da zafi sai in ji yara suna akwai masu koro jakuna daga cikin badala sai in ji suna himarun alal himari himarun alal wala haka suke ga yawa shi jakunan nan yara kankana da yara haka himarun alal ni dai wata ran da naji ne ta dariya su kuma sun wuce daga baya wallahi lokaci ya tsawo ko ganewa suke ko gaya musu akai in suka kama yaro sai sun fita zubar da shi wallahi da sun ciwo dama in suka faɗa yara sai ku tufu daga suna gudu wai himarun jaki a kan jaki ke saboda yadda suke mutu wallahi kamar ziga ta aka in suka zura su yadda suke dukan duka eh ita dukan sun kai musu kaya sun da kayan akan su suna duka an dawo ba sun hawo su su rika duka sai yara su rika himarun alal himari a kuma himarun din ne ana himar ba tsakani da Allah me yi mata kawai ga kayan da kan lodo masa kuma ka rika dukan sa to saboda haka za ku addinin musulunci komai da yadda ya tsara a cikin adabul mubrar abukari ya ga hadisi ba annabi alaihi salatu wasallam sun fita wa wata tafiya an ya da zango wani guri wani rakumi ya kici da gudu ya yanko ya gudu gurin sa yana zuwa ya fadi ya ajiye kansa a ƙasa kawai sai suka ji annabi yana magana shi kadai Anas dan Malik yace muka zuba annabi ido muna jin me yake fada amma ba ma jin me raƙumi yake fada yace to tashi mu je ka nuna mun ubangidan nasu haka annabi yace wa raƙumi raƙumi ne miki ai abun sa baya sabai suka ce bara mu je mu kalla iko Allah suna ta bin su ana zuwa yaje gaban ubangidan sa yace shine wannan ubangidan naka raƙumi ya tsaya a gurin yace to wannan yace na kai ne mai wannan raƙumin yace yace to raƙumin ka ƙara ke kawo mu yace ya zo ya gaya mun cewa tun yana kankani kake amfanuwa da shi ka dora maka kaya kai maka za ka amma yau da za a fito kace wa matar ka ta hada tukunya da an dawo yanka shi za'i shi ne kai kara shi wannan balaraban kauyen yace ashhadu annaka rasulullah wallahi zai musulunta yace na tabbatar kai annabin Allah ne yace wallahi an yi haka amma daga ni sai mata ta tsira kuma yace ba wanda yake gurin yace na tabbatar kai annabin Allah ne sai musulunta saboda kun ga wato bukari ya kawo hatta dabbobi ana ba su yanci a musulunci hatta dabbobi to kuma wani yazo ya ga ma wani human right ko human right ko human right yancin mata ko yancin dan adam ai ba ta lokaci za ka yi don mu har yancin tururuwa an faɗa a cikin addinin to wannan shine alaikum assalam ka san ɗaya daga cikin abin da ke ɗan yayi alkawari wala amuran lahum falayubakki kullu azana al'anam yace ya rantse da girman Allah inji shedan sai ya ga mutane sun rika tsaga kunnuwan dabbobin su ke za ga a jahiliya bidiyar ai ana yi suna yayyanka kunnuwa to shine ba lalle suka ce hatta huda afirka duk da wasu malamai sun ce dan maslaha dan kada idan sa zai gagar mutane za a iya yi ala darurati amma banda wannan a zuwa yi musu lalar ko wani abu da ya kama da wannan bai halatta ba idan sa ba abin da zai bai kamata ya masa komai ba amma za ga dabbobin larabawa da muke gani mu ake nuna mana a haka sai ga wato ko yanayin mutanen yanayin dabbobin su sai ga wallahi su dabbobin su za ga duk girman sa baya fada duk girman raƙumi haka za ga yaro ya kamo shi ya zo ya kwantar da shi an yanka shi ba a daddaure wannan da ake amma mu nan sai gafa an cika wai yana da ana ta kare shi yana mikewa da wahala ka ga wannan a larabawa babu saboda haka wayannan abubuwa ne da ya zama wajibi kuma ka ga in mutum yana kan dan Allah in kana kan doki idan kana kan doki iya asirkar da kai maza ta hanta ai ta ishe to ko domin wani abu kake samar hajji ni za ga yana fita kuma a koma dukansa saboda haka ya kamata mu lura da kyau bara mu karasa hadisi to annabi alayhi salatu wasalam kaga yayi rauni amma bai ce ai dokin duka ko a kashe shi ba fa da kalla alayhi na'udu sahabin yace an zamani yace muka shiga gura annabi dan magaide shi eh haka yake idan kula da wanda mutum bai da lafiya ya kamata a duba shi wannan shine ɗaya daga cikin wato haƙoƙin musulmi akan musulmi haƙoƙin musulmi akan musulmi wannan maudu'i ne mai kyau da ya kamata a rika tattauna da yawa za ku ga muna watsi da irin wayannan abubuwa ba ruwanka da wani cewa kwana biyu uku muna tare ba na ganin sa wani lafiya ko bai da lafiya to je ka duba shi haka annabi yake yi kuma haka sahabba annabi alaihi salatu wassalam suke yi ku hadarati salatu ana wani ne ce lokacin sallah yayi fa sallah bina qa'idan annabi ya mana sallah a zaune saboda raunin da yake yake fa ka'adna mu ba muka zauna falamma qada salata yayin da idan da sallah kale yake inna ma ju'ila limamu da yutamma bi ku sani an sanya liman ne dan ai koyi to yasa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal gaba ɗaya suna kan wannan ra'ayi cewa duk abinda duk lokacin da liman ya zo ya sallah a zaune kowa ya a zaune duk lafiya ka shine ra'ayinsa abu hanifa ne kawai yake da ra'ayin a ita ya samu annabi yayi a zaune din sannan kuma sun miƙe za mu zo mu biya hadisin nan gaba sai mu ji me iskali amma dai yanzu da yafi inganci shine fa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'un wannan shine kaida shi yasa suka ce bi kamata a kawo gurgu ba wanda yake dingisawa ba a'a wanda ba zai iya tsaya ba wanda gaba ɗaya gurgun ta kansa ta sa a ƙasa yake ya ja mutane limanci idan da za a zo a bi ji sallar kayi amma bai kamata ba saboda sai dai kuma koma zaune inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai ku koma zaune ku yi sallar a zaune wannan shine abin da malamin suke kawo shine inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fa idza kabbara fa kabbir kace idan idan yayi kabbara liman yayi kabbara kuma ku yi kabbara wa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'i kuma ku yi kaga anan duk me ake so a nuna ya zama wato mutum ya zama wal liman ko kanin liman ko sa'an liman kanin liman domin an ce sai yayi zakai saboda haka kaga duk wanda yana nuna cewa za a zama kanin liman duk wanda yake ba kanin liman bane to in yayi sallah ana tunanin ma bata yi ba musamman sa'an liman da wani liman bata yi ba tare kuke yi sai dai wato kai yayi to sallah bata yi ba wai za rafa a farfahu idan ya dago kuma ku dago wai za qala sami Allahu liman hamida idan yake sari Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamdu kuma ku ce rabbana wa lakal hamdu wa idza sajada fasjudu idan ya sujada sai ku sujada wannan shine abin da aka kawo idan ya ce yayi sujada kuma ku yi hadisi na gaba hadisi na 200 da 200 da 20 da 33 ko haka 34 da uku sai ta ana aisha ummul mu'minina an karbo daga nana aisha uwar mu'minai annaha qalat tati salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti annabi alaihi salatu wasallam yayi salla a gidansa wa huwa shakin lokacin bai da lafiya shine shakin wa salla jalisan sai salla a zaune wa salla wara'ahu qaumul qiyamah sai mutanen da suke bayan sa sai suke salla a tsaye duk wanda suke bayan sa ba share ilahi ba rijlisu sai annabi ya musu nuni cewa tunda annabi yana gani a sallah ta baya a kiyaye idan yana sallah ne yake gani ta baya yana daga kutufiyarsa ba wai yadda ba waka ce fada cewa ko da yanzu yana gani ta baya ba a'a sai a sallah idan yana sallah to yana gani ta baya shi za a ya tsaya ma kun ba ku dai to ba zai gane zai ce a ku ƙara gyara sahun ko da annabi ya juya ba wanda yake da wannan kutufiyar da shi to sai ya ce ba gyara ilahi ma ni jilisu yana ganin duk mutane suna bi suna tsaye tsaye sai musu nuni cewa kowa ya zauna ya musu nuni haka ta hannu da hannu kowa ya zauna wannan man zarafa yayin da idan da sallar kana sai ce inna ma ju'ila lil imamu li yutamma bi kadai an sanya liman ne dan kuyi koyi ne wai da rafa a farka hu idan ya rukuyi kuma ku yi wai da rafa a farka hu idan ya dago kuma ku dago wai da salla jalisan fa sallu julusan idan ya salla a zaune kuma ku yi salla a zaune wannan shine abin da yake karara ana biyo da radiyallahu anhu kana qala annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi annabi alaihi salatu wasallam yace kada ya sanya liman ne dan ku koyi ne wa idza kabbara fakabbiru in yayi kabbara ku ba ku wa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'i ku yi wa idza qala sami Allahu liman hamida idan yace sami Allahu liman hamida fa qulu ku ba ku ce rabbana wa lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu wa idza sajada fasjudu idan yayi sujada ku ba ku yi wai da sallah jalisan fa sallu julusan ajma'u idan yin sallah a zaune gaba ɗayan ku ku sallah a zaune to wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye a lura da shi yayin da za a bulle ba saboda haka idan liman yin sallah a zaune yana cikin yi sai larura ta kaba ita ciwon ciki sai ya zauna kowa ya zauna in kuma ba zai iya wai istiklafi kamar yadda za mu yi babu yanzu cewa a janyo wani ba zai iya ba sai ya fita ya babu mutane alaikum salam wa rahmatullahi Eh bayan an yi ikama mana an tare ikama kuma sai ga annabi alaihi salatu wasallam ya zauna wannan ai ruwayan ma da muka biya kai tsaye a tsaye gansu su suna tsaye ya shiga sallar sa zauna amma su suna tsaye ka fahimta da kyau ko shi ya mutu nuni da hannu cewa su zauna kaga a tsayen suke ikama ce ko babu istikhlafil imami babin da yake magana akan za a iya sa haliba haliban liman wanda zai mai masa idza arada la urida lahu ko arada lahu udhr idan uzin ya bujiro ma a shi yake nuna ba a limami daya min maradin na rashin lafiya aw safarin wa safarin ko tafiya wa gairihi ma da wani wani wa'annan ko tafiya ko rashin lafiya ko wani uzuri man yusalli bin nasi za a halifantar da wanda zai wa mutane sallah dole akwai larura yau da gobe kuma limami a kasar hausa ba albashi ne da shi ba ko saboda haka kaga sanya limamai daban-daban yana da fa'ida domin zai tafi neman abinci zama zai a masallaci ne zai fito to saboda haka shine amfanin wanda zai mai masa ko dai rashin lafiya ko tafiya to zai zanto akwai liman na ɗaya in baya nan ga na biyu in baya nan ga na uku in baya nan kuma sai kuma a yi wa mutane a samu maslaha amma kada abu tsarin wani liwami a nan waje don nan haka shi shi shi tabi'a san yazo wani alarama ne yazo ce masallacin sa ne sai ce in bana nan kai malam wani kai sallah in bana nan wani ya sallah idan ba ta nan kowa ya sallah sai fita wallahi haka yake kowa ya sallah sai fita kada wanda ya malli man kuma haka yake har yanzu a masallacin sa sai in bana nan kai malam wani kai sallah in ba na nan in kuma ba sa nan kowa ya sallar sai fita a ga wannan aika bargaza ce a babu ita kwata-kwata hadisi na 235 ana aisha har ubaidillahi bin abdullahi bin utba an karbo daga ubaidillahi bin abdullahi dan utba ali ce da kanto ala aisha wata rana na shiga wurin na aisha fa qulti ta yace ala tuhaddithini amma rabbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin baka bani labarin labarin rashin lafiya annabi alaihi salatu wasallam ba ala ce tace bala tace zan baka تقول النبي صلى الله عليه وسلم ita ce to jikin annabi yayi nauyi dama haka ake cewa ko idan mutum ya kasa mutuwa ya ce ai jikin ne yayi nauyi jikin annabi alaihi salatu wasallam yayi nauyi fakala da ya kasa fitowa sallah kun san rashin lafiyar da ya bar duniya kwana sha biyu ne a daidai kwana bakwai a kwance kuma wanda ya yi mazabi ya yi nauyin shine kwana biyar daga alhamis zuwa litinin alhamis zuwa litinin ga wannan lokacin jikin annabi ya yi nauyi sauran kamar mutum yana rikin lafiya a tsaitsaye zazzabi kake amma bai danne ka ba to sai jikin sai nauyi sallallahu alaihi wa sallam fa kada sai yace a sallan nasu yana kwance sai yace mutane sun yi sallah kuwa kullu sai muka ce la hum yantaziruna kabbati wa yanzu kai yake jira ka fito kana sai yace da'u li ma an fil miqdad yace ku dauko kwatanniya wani abu ne da suke wanki a cikin sa kwatanniya dan katan bahu dauko kwatanniya ku zuba min ruwa ku kawo min ruwa kana tace fa fa'alna muka kawo min ruwar fa qa'ada sai ya zauna waqta tala yayi alwala wasu suka ce shi da yawan wanke jikin sa sannan yayi alwala thumma zahaba wato liyalu'a sannan sai ya tafi dan ya yunkura ya tafi shine ai akaza ya komo wa yanhazu yadhadu sai ya kokarin miƙewa inda ya dan sa ruwa a jikin sa yanzu dan ya dan ji karfi karfi sai ya kokarin ya miƙe fa ugumi alaihi sai ya fadi ya zuma sallallahu alaihi wasallam thumma afaka sai ya farka fa qala sallallahu alaihi wasallam sallan nasu da ya farka sai kuma cewa mutane sun yi sallah kuwa kulna la sai muka ce har yanzu ba su ba hum yantazirunaka ya rasulullah har yanzu kai ake jira qala sai ce da'uni ma al-fil maqdadi akamu ruwa a cikin kwatanniya kala ta ce faɗa da fakta tala haka kama ruwa ya zauna ya wawace jikinsa ya yi alwala sun ba da haɓa ya nu'a ya yi ƙoƙarin yunƙurawa ya miƙe fa ugumi alaihi ya kuma tuba sun ba a faƙa sannan ya farka faɗa ne ce a sallar nasu mutane ku sun yi sallah kunna muka ce a kunna la hum yantaziru laka har yanzu kai ake jira ya rasulullah faɗa ne sai ce da'u li ma alfil misdabi sanya mu ku sanya mu ruwa a kwatanniya ko a bahu faka da ya zauna fafta sale wanke jikinsa ya yi alwala sun mazaba liyanu'a ya ƙara yunkuri dan ya wato ya miƙe fa ugumi alaihi sai aka ƙara ya ƙara suma sun ma faka ya farka fa kada yake a sallan nas mutane sun yi sallah fa kunna lahum yantaziru laka ya rasulullah wan nas uqufun fil masjid suna ta jiran ka mutane suna tsaitsaye shine uqufun suna itikafi itikafin shine alizin ta guri lizimta ka daya a guri daya yanzu zaman da kowa ya shigo ya tun daga magarba har zuwa yanzu a itikafi ne lugatar a luga a itikafi muke saboda haka amma na luga ba na istilahi wani na istilahi shine da wata niyyar da ra'ayi na azumi kamar azumi ne a ce a luga shine al-insan karewa kawai to shi ma lizimta guri ka zauna to itikafi ne amma a luga saboda haka suna nan sun lizamci kowa ya tsaya yayi wato ya tsaya a gurinsa ana ta jira annabi alaihi salatu wasalam yantaziruna annabiyya sallallahu alaihi wasallam li salati al-isha al-akhirah ana jira annabi ya fito da sallah isha'i ta karshe kun san ana kiran magariba ma al-isha shi za ki hada su min babi tagliba ce al-isha aini magariba da isha saboda haka ana jiran sallar isha da za a yi ta bayan magariba fa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam ila abi bakri kafin mu wuce nan kun ga wata fa'ida da zamu koya a ke mutum ya tuba da wannan ta kare ko su ma ya kisa malam ne alali ma ya kawo ya kawo shi a cewa wal ijma'u yawa shine sai sai sai sai malamin islamiyya suke da farfadiya to saboda haka wannan shine abin da yake cewa fa sanan nabi sallallahu alaihi wasallam ila abi bakri sai annabi alaihi wasallam ya aika wa sayyidina abubakar bi an yusalliya bin nas cewa ya mutane sallah tun daga nan ya fara ba da hoton ne cewa shi yake zai zama halifa fatahu rasul sai dan aikin ya zo mara faƙali yake inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruka an tusalliya bin nas annaba ne sallallahu alaihi wasallam yana umarta ka kai mutane sallah faƙali abubakar sai na abubakar yace wa kana rajulan raqiqan yace shi kuwa mai ruwayar shi yayin wannan magana yace sai na abubakar mutum ne mai saurin kuka raqiqan mai tattautar zuciya nan da nan sai abu ya bashi kuka kun san a mutane halitta ce akwai masu irin wannan saboda haka yana da raguwar zuciya yana da wato saurin kuka da abu ya bai tausayi nan da nan zai kuka ya umar wa kana rajulan raqiqan ya umar salli bin nas ka san mutum ne wato mai taukin zuciya ya kai umar kai mutane sallah salli bin nas fa kana lahu umar sai umar yace dake anta ahqqu bi zalik kaga nan ya nuna sai na abokan ne yace kai kai wa mutane sallah sai ta kai ka mutuntanta da haka domin shi annabi ya nuna an ta haƙo zalik fa salla abubakarin tilkal ayyam a wayannan kwanakin shi yawa mutane sallah domin washe gari ba da annabi bai fito ba da sallah asuba shi ya kuma yi sallah azhar ba da ta zo sai na abubakar shi ya kuma sallah saboda haka to sai yake cewa um faqala lahu umar um thumma inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajada min nafsihi khiffa ana haka annabi alaihi salatu wasallam ya samu sauki sauki dangane da jikinsa sai ya ji kamar ya samu dama dama bara ya fito jikin ba nauyi yanzu baka raja bayyana rajulaini amma da ya tashi fitowa sai ya fito tsakanin mutum biyu mutum biyu ya dafo mutum biyu ya dafa wannan da wannan yadda za a zo maka da lafiya a rurruko ka haka ko to ya dafa mutum biyu hagu da dama Allahu akbar ahaduhum al-abbas sai daga cikin su abbas ne li salati zuhri dan sallar azhar wajen min nafsi wa abubakar yusalli bin nas lokacin sai na abubakar ne wa mutane sallah falan ma ra'ahu abubakar domin kun san ɗakin Aisha da masallaci kofa ce kawai ta raba saboda haka an buɗe kofa kuma a gabas kofa ce har a yanzu kaje za a nuna ma position din duk da an faɗaɗa har yanzu cewa a gabas kofar na na Aisha ce to saboda haka kawai ana budewa falan ma ra'ahu Abubakar da habali ya ta'akhkhar yana Abubakar na an goyi zai rika baya yana so koma joni ne tsawon da yake gaba domin Annabi alaihi salatu wasallam ya tau ba ne mutum saboda haka fa auma ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam bi Allah ya ta'akhkhar Annabi sai rika man nuni cewa dakata kar ya matsa baya ya tsaya inda yake ya ci gaba da sallarsa shine bi Allah ya ta'akhkhar cewa kada ya ja da baya kala sai yace aji aji lisani ila jambi yace wanda suka ruko shi Abbas da wani sa cewa ku zaunar da ni a gefen sai na Abubakar kamar yadda mutum biyu za su zo su jami'i to yace a zaunar da shi shi a zaunar da shi a ina a hagu kenan ko zaunar da shi wato hagun inda shi zai zama liman yace a zaunar da shi a gefen sai na Abubakar ba ajila sahu ila dambi Abi Bakar ana zuwa aka zauna da shi a gefen sai na Abu Bakar ba faɗi wannan bari bane amma ka san barin liman ai gurin da liman yake tsayawa kare yake faja ala Abu Bakar yusalli sai na Abu Bakar ya ci gaba da yi wa mutane sallah wa huwa ya atammu bi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam amma fa sai yanzu ya zama to tubi ne a gaba amma koyi yake da sallar annabi alaihi salatu wasallam yanzu annabi ne liman idan annabi yayi magana a daidai lokacin saboda ba shi da lafiya ba a jin muryarsa sai a sai na bakar ya daga murya nan ne aka samu daga murya ala gafarta ba cewa idan liman ya zo idan liman ya zo bai da murya ko ta larura ta sa saboda zuhima yawan jama'a to za a iya daga murya dan wasu su ji amma yanzu da aka samu ci gaba za a iya samun microphone wanda mutum zai iya sawa ya sa dan kilif a gaban kirjinsa ta da yanzu kenan domin dan isarwa ake yi aka ce nan ne banda nan ka kawo inda ka taba ji ana jiyarwa shi ma ba abun rigima bane ba wani abun rigima a ciki banda nan in ka idan ka ce a Saudiya ana yi shi kenan komai ake a Saudiya daidai ne ai ana yin taba a Saudiya sosai ana sha to kun ga ake ba iskali ba wani abu wallahi da yawa abubuwa al'ada da san zuciya ya sa da yawa wasu abubuwan da gangan muke rigima a kansu shi fa wato liman wato shi ake so ya jiyar da kowa idan da amsa kowa da zai iya jiyarwa kai mai jika jiyar wani ba za ga limamu ya bula da murya Allah ya fi shi murya Isa wani malami yake cewa wata rana akwai lokacin da wani irin sanyi ya kada wani mawukaci ya shiga babbar riga ya tsora rawani ba san mawukaci bane yana zuwa za a yi sallah ba shi ba ka ce bismillah ya shiga ko yana cewa Allahu akbar ya ji ladan ya daga wani ya ce Allahu akbar kawai sai ya ji yake banza yace na ma fi kayyawa ko ya gaya masa banza na ma fi kayyawa dan suka gane wani ya ce to ai ma ku ji ku wanda abu to saboda haka kun ga babu iskali anan za a iya daga murya amma lokacin da ake da bukata shikenan lokacin da ake da bukata shi ma ba rigima babu to bara mu je zuwa mu ji to sai yake cewa فعجلته إلى جنب فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي والناس بصلاة أبي بكر duka mutane suna koyi da sallar sayyida Abu Bakar shi suke bi fa qultu lahu wa nabi sallallahu alaihi wasallam qa'idun annabi na zaune ga hujjar Abu Hanifa annabi na zaune kana Ubaidullah Ubaidullah yace fa da kantu ala Abdullah bin Abbas ko kafin mu ce wannan shine ra'ayin Ibn Abbas Abu Hanifa Umar bin Sabit ya ce to ashe ko liman ya zauna ku tsayawa za ku domin kowa sai yake yanzu shine wanda suka ce suka yi masa raddi da yawa musamman Imam Shafi a cikin al'ummu ya masa raddi da cewa ai da yawa ma a masallacin ban san ba annabi ake ba Abubakar ake bi ba da yawa duk da baya ban san cewa ba yanzu annabi ne yake kina ba ba ban sani ba sannan kuma annaba sai na wakar ya tsaya ne dan ya nuna musu ga abin da yake faruwa domin ba za su gano ga abin da annaba ne sallallahu alaihi yake yi ba imam shafi ya yi fata fata da hujjar abu hanifa cewa kuma wannan ita kadai da shi kadai ne a jiya immatul mazahib ya dau wannan imam malik bai yarda da haka ba imam shafi bai yarda da haka ba ahmad bin hanbal bai yarda da haka ba saboda haka sun fi karfin dalili cewa idan ya sallah a zaune a zaune za wanda aka ce nan ne kawai aka samu annabi yayi a zaune sahabbai sun miƙe kuma sun ba da amsoshi iri iri to sai sai jirawun wanda ya ruwa ya ce fa da kantu ala abdullahi ibn abbas ana haka na shiga gura abdullahi ibn abbas fa qultu lahu sai na ce da shi ala aridu alayka ma haddatha fi aisha in ba na baka labarin labarin da aisha ta bada ba an maradin nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da rashin lafiyar annabi alaihi salatu wasallam kala sai abdullahi ibn abbas ya ce hati ba naman fa araddu alayhi hadithaha yace sai na bujiro mar da wannan labarin gaba ɗaya da tafiya mu amma an kara minhu shay'an bi inkarin komai ba ya yadda ya indozin cewa lallai haka akai gaira annahu qala sai dai ablada abbas da aka zo kance mutum biyu da annabi ya dafo sai ya tambaye ya ce akan madlaka rajulun ladhi kana ma abbas ka ga ma wannan wanda suka to da Abbas da Abdul Muttalib wanda Annabi ya dafo su su biyu ta ga ya ba dayan qultu la ne ruwaya yace bata fada ba kale yace huwa aliyu ai aliyu ne kun san me za ta fadi ki ba saboda ana ɗan tsama tsakanin sayyidina Ali da Aisha ba irin fadan nan na kanin miji da matar wa irin sa me ya faru abin da ya fara hada su shine na farko kuma wannan da adam saka kenan abu na farko da ya fara hada su lokacin da aka samu sabani aka ta yada hadithul ifki a gari ai annabi ya ga warke su da yake kira wuce ya kira barira barira zai ai abinda zaka kama le aisha da laifi duk ba ta gurin abinda zaka kama aisha da laifi a wuce ne shine sakaci kawai na yarinta kabata kabata ajiya gari ta ajiya kofar daki ta baki su wannan kawai zaka iya tuhumar aisha da amma wancan abinda ake tuhumar ta da ji wallahi sam ta yi gabas sun yamma Zainab abokiyar bugunta ce ita ce wadda take cewa ta ma fa Aisha ta ce na fi ki komai Aisha ta ce ina abubuwa bakwai Allah ya bibice ni da shi akan ku ɗaya daga ciki shine wato abubuwan da take kawo an auro ta budurwa sabuwa kar su ka dinta kan hal tana gaya musu wannan to saboda haka Zainab ta ce eh duk da haka ita Allah ne ya daura aurenta daga sama falamma qada zaidun minha wadaran zawajna ka tana faɗa wannan to shi ne take cewa duk wata suba da Allah ya yi wa mace kyawu Allah ya wazaira annabi ya kira wuta domin ya tsaya suke yi da Aisha yace me zaki ce akan wannan bayan Allah tace wallahi kariya ake mata ba fata nan lokacin tana gidansu wallahi kariya ake mata san ba tai ba kishiyar ta ba shi ne abin da muka ce a rika koyawa mata ba wayancan yan dirama ba suna ta shirme a koyawa mata cewa ga abubuwan da eh ba mu ce idan za a mata abokiyar zama kar ta damu dole ta damu kuma ba a ce kai ma ka kunta dole ka lallace ta ka'ida kenan domin duk wata rayuwa abokiyar zama tana shiga wani yanayi wata tambaye ni shekaran jiya wata lakta da muka shekaran jiya wata cewa sai na ce ya halatta a yi kuɗin faɗaki jiya wa kayan faɗaki jiya ya halatta mutum yana da hali yayi domin wallahi wata sai ka sa zuciyarta ta buga domin abin da take mallaka ita kaɗai yanzu za ta yi za ta koma shi yaran to dole ta yi kishi akan wani kuna kallo annabi ban makabarta za shi cikin dare aisha ta tashi ta bi shi cikin dare ta kira bayyana ta ce zo ki raka ni tana tawowa da ta ga ya yi makabarta ta ce to zo ki zauna a nan ta tsaya tana ta kallo inda zai ya je addu'a makabarta ya dawo yana juyowa da ta ga zai gano ta ce sauri ta dawo tana zuwa sai garin sauri ta rika haki tana zuwa da ta kwanta da ya shigo sai ta makabarta sai gane ce bai wa Allah ke kuma me ya faru ta ce ma ban gaya ba ba Allah zai gaya ba ta ce wallahi fita ne in je in gano ko ɗakin wata za ka ku duba ba ku ga na biyo ka ne dan duba ga ɗakin wata za ka sai ce to kaza kaza kaza ta ce to shi kenan to shi za inna Allah ka tabala jirata ala nisa wal jihad ala rijal wajibi ne mace ta ki idan za ka yi ka lallace ta kawai eh ita kuma ta san cewa dokar Allah ce idan ta ce wa za a yi wato ta ɗau sufar Allah wa da ala sharika da a annabi Allah shi kadai ne wa da wula sharika to annabi ya kirawo ta yace me zaki ce akan Aisha tace wallahi ba kai ba ba abin da tai tace amma bar magana a dauko wata magana ai ba wannan ba sai kira sai na ala matasa shi kuma kanin sa ne kuma a matsayin zama na mataji yace kai ko ne zaka je ya rasulullah inda damuwa kawai ka rabu da ita kawo ruwa to wannan abun ya tsaya dan Allah za ya tabbata wannan kuma idan da da Aisha ta hada wannan abin da za ta yi laifi dai domin idan ta rasa annabi za ta samu wanda ya bi shi to wannan shi ne ba amma ta yadda za ka gane ba gaba suke ba ta yadda wasu suke bi su rika zagin su lokacin da aka zo aka sami misunderstanding a waka'atin jabal da aka zo yaran sai da alisun sassare kafa raƙumanta da aka zo yace kar ku bari ta faɗo domin tana cikin ummahatul mu'mini ya dauke ya dauka da raƙumin sai bayan yace a dora ta a bai da ita gida dan Allah ban da toshewar basira ta masu zagin sahabbai ba za ku kalli waɗannan abubuwan ba waɗannan abubuwan kaddara ta riga fata ne sabani ne kuma ko kai yanzu za ka iya samun wannan karkarin ka baya shiri da matarka kuma shi kenan yanzu saboda ba sa shiri sai ka saki matar shi mijin kanin ka zai iya ma maganin abin da matarka take ma ko ita matar za ta iya magance ma abin da kanin ki kowa da mahallinsa bi kulli maqalin maqal to wayannan abubuwan su ya kamata ko da yaushe mai ta kallo ko da yaushe amma kawai wasu zai ga mutum ya ara kawai ya ji yana ta uba dan maganganu kaza kaza kaza saboda haka wannan shine ina ga ne ya kamata mu tsaya abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan da wannan muka kuskure Allah ya biya na'am eh wal jihad ala rijal hadisi ne hadisi ibn abbas kwarai kuwa to masha Allah to Allah zaka rasa eh yanzu nan kuwa insha Allah akwai masallacin malamin mu a markazin Mus'ab bin Umair wanda wanda yake bara mu ga adire wanda yake a dan tsinke dan karamar hukumar Tarauni za a bude shi malam Adam Kankaro kuma malam su malam sun yi masa hali sai